أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وألقي بالأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون Ubangiji yana lissafa mana ni'imomi waɗanda ya mana su jumlatan wa tafsiran. Wato yana lissafa mana ni'imomi waɗanda ya mana tun daga ni'ima ta samarwa muna babu ya kawo mu kamun ya kawo mu duniya ya riga ya shirya mana gaɓoɓin da za mu zo mu yi amfani da su kuma da ya kawo mu duniya ya ba mu iskar da za mu riƙa shaƙa abincin farko kenan na ɗan adam mai rayuwa daga nan kuma ruwa daga ruwa kuma sai abinci wanda yake ya fi ruwa kauri bai kai abinci ba shine kamar nono kenan kamar shayi kamar obalti daga nan kuma sai abinci mai gina jiki shine kamar tuwo ko shinkafa ko sakwara ko teba ko wani abu daga nan kuma sai nama ga wanda yake da iko to waɗannan abubuwa duka su yake lissafa mana yace wa alƙehuwar da wasi an tami da bikum bayan ya gaya mana mun yallu takar albara ta kuru lamun tsariyan وتستخرجوا نية تلبسونها وتغفرك مواخي فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقوا إلى الأرض رواسيا تدو أن أبو بادي الله يتي يا أيها سوني دم غالي ni'imomi ne ku mu gode maka mu gode masa akan waɗannan ni'imomi saboda haka ne wal qadar da cikin wannan har yanzu wal qadar da wasiya ya jefa duwatsu manya manya a bayan ƙasa an tami da bikun dun kada ta rika rawa da ita kasar aka daddanne ta kamar yadda ake danne takarda in shi da takarda ake danne ta duwatsu to haka wannan kasar ma aka daddanne ta da duwatsu domin saboda maganin kattar yin motsi da mu ta rika yin ta rika motsi da mu wato malamai masana jinojiya sun ce duk wurin da babu irin waɗannan duwatsu to an fi samun girgizan kasa saboda haka ne aka ɗaɗɗora ƙasar saboda maganin girgiza wa alƙirar da wata an tuni da muku wa anharan kuma yi mana koguna masu ruwan daɗi a ƙur'ani in an faɗi anhar in ba na lahira bane to kogunan ruwan daɗi yake nufi kamar kogin kwara kogin cadi da sauran kogin zinuwan irin koguna da masu ruwan daɗi wa alƙirar da wata an tuni da muku wa anharan wa subulan kuma yi mana hanyoyi hanyoyi na tudu da hanyoyi na cikin ruwa da hanyoyi na sama da hanyoyi na wuta na hanyar lantarki din nan da hanya na hanyoyi irin na rediyo da sauran hanyoyi dai kowaɗanne iri masu wannan fannin suna suna kidaya yadda kowace hanya take tafiya a cikin hanyoyi din har ma suna ce a hanyar sauri sauri wanda wanda wanda haske saurin haske a cikin kowane mil ɗaya suna cewa haske yana cin mil dubu ɗari da tamanin da shida wannan da wannan irin hasken ne ake tafiyar da harkokin su kwamfutan nan su abin nan su salulan nan ta wannan hanyar ne suke tafiya duk da Allah ya mana waɗannan irin hanyoyi to lissafa mana alherai da hanyoyi amfanin hanya ta kai mutum zuwa ga biyan bukata amfanin hanya da kai mutum zuwa ga yin bukata kenan kowace bukata in dai tana da duniya kawai to bukata ce wadda take da gaggiya wanda ba ta da tsawo saboda haka ashe hanyar da take kaiwa mutum zuwa ga biyan bukata ta kasada shi da fadar Allah ita ce babbar hanya saboda haka ne aka shirya wasu malamai kamar yadda aka shirya wasu mutane masu gyaran hanya ne su yanka hanya su zuba kwalta su sa gadoji su yi kwalbatoci waɗansu kuma su gyara hanya na ruwa waɗansu kuma su gyara hanya na sama irin kumbo da ake jefawa a saman nan to akwai masu duban hanyarsa su kuma wannan hanyar su suka sani haka jirgin sama baya tashi sai an ba shi hanya hanyar a lissafi take hanyar a aure take in yana so ya canja hanya sai ya nemi izini daga wajen masu ba da hanya masu tawa din nan to ko waɗanne abubuwa dai wannan duka ni'imomi ne irin wanda nake lissafa wannan na yanzu suna daga cikin wa yakhluqu ma la ta'lamuna abubuwan da Allah zai halitta nan gaba wanda mutan da ba su san shi ba nan gaba kuma za a kawo waɗansu abubuwa wanda mu ma ba mu san su ba su zuwa zamanin mu ba haka shi sha'anin Allah kullu yawmin wa fi sha'anin kullum ubangiji tabaraka wa ta'ala yana fito da abubuwa sababbi domin ko da malami ne kake zuwa karatu wajensa kullum kai karatu baya gaya maka wani abin da baka sani ba to ka kula malam balle Allah kenan saboda kullum gari ya waye cikin kowace awa ɗaya cikin kowace sakan ɗaya sai ya kawo abin da bai taɓa kawowa ba cikin halitta saboda a san shi masani ne shi mai iko ne ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan kullum wato ilimi karuwa Allah yake kara shi wa halittarsa su gano abin da ba su gane ba saboda kar a ce sun koyi ilimin Allah kullum daga ilimi ya karu sai jahilci ya guduwa sama ashe har yanzu ban gane kaza da kaza ba wa alamat wa ga da wati an tumi da yukum wa anharan yanzu ba mana koramin ruwan daɗi wasu bulan da hanyoyi wanda ake takawa zuwa biyan bukata kamar yadda aka faɗi hanyoyi a tudu na kwalta da hanyoyi a ruwa na jiragen ruwa da hanyoyi a sama na jiragen sama da hanyoyi na kafa duk dai hanyoyi hanya zuwa ga biyan bukata saboda haka ne ubangiji tabaraka ta'ala bai bar mu haka ba a karatun da karanta jiya yace akwai hanyoyi wanda suke kaiwa zuwa ga Allah wa alallahi qasdus sabil wa min ja'ir akwai kuma hanyoyi masu karkatarwa to kowace hanya mai kaiwa ga Allah in tana haɗu da annabi Muhammadu tana haɗu da Qur'ani to za ta kai ga Allah amma in ba ruwan annabi da wannan hanya ba ruwan qur'ani da wannan hanya to ba ta kaiwa ga Allah sai ka ji ana faɗin maganganu waɗanda na kafici ne saboda haka duk abin da za a yi komai tsawon layi in aka ce maka gaban can Muhammadu ne a wuri to ka bi layin bai maka tsawo ba ko komai gajetar layi inda ba Muhammadu ne a gaba ba kar ka yadda ka bi ba layin kirki bane ba hanyar kirki bane saboda haka kowace hanya inda tana so ma da uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a karanta fatiha cikin ta ai istighfari a cikin ta ai salatin annabi a cikin ta ai la ilaha illallah a cikin ta to waɗannan abubuwa su su ne hanyoyi masu kaiwa ga fadan Allah idan mutum zai tafi kamar yadda Qur'ani yake nunawa inna la yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutaqassirina Allah yana son masu tuba yana neman su yana kiran su yana kiran sari'u ila maghfiratin bikum sari'u ku gaggawa ku wuri na Allah yake kira sari'u ila maghfiratin to abinda zaka in ka tashi tafiya wajen Allah din nan sai shi zai zo tsaya gaban ka sun mula ajin min bai aidi min kalbi wa ana imani wa an shama'ilhim wala ta ji aksar shakir yi tsaya gaban ka to sai himmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da himmar malaman ka sai su ange zaka cewa ka kori shedan din nan da abin da ake koran sa shi sai ka ta uzu billahi min shi sai shedan ya bada wuri in ya bada wuri sai tafiya kenan wabtagu ilayhi wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna to in ka samu hanya shedan ya bada wuri sai ka ga ka dubi jikinka ashe haka na fito ainihin ko fadan mutane mutum zai bai kamata ya zaka bane fadan Allah ya kamata in yi wanki in yi wanka to da ake wanki ake wanka bayan shaɗan ya bada wuri ka karanta fatiha ka gode wa Allah ka ne bude maka ihdinas siratal mustaqim to sai ake kai istighfari shine maganin wanki da wanka a wannan hanya kai ta istighfari kai ta istighfari sai dukkan wanke zunubanka kayi kyau da tafiya fadan Allah to sai a ce ah sai tsoro ya kama ka dole sai ka nemo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba yadda za a yi a samu wani abu wurin Allah sai an hada da shi shi kuma sai kai salati salatin nan to sai ka faɗi abin da kake nema a cikin salatin kamar yadda ko maroƙi ya zo kofar gidan mutum in yana son riga zai ambaci riga yana son kuɗi zai ambaci kuɗi yana son mota zai ambaci mota to tun da yake kana neman hanya sai ka riga kirari wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima gulika kana yi kana yi kana yi har a bude maka hanya da an bude maka hanya sai sai sai ka fada kana la ilaha illallah da ka fada ka fada la ilaha illallah shikenan ka rabu da komai ka kama Allah wannan shine hanya zuwa ga Allah wanda duk wai sauki wannan hanya to ana shakkar imaninsa da musuluncinsa domin duk wanda ce la ilaha illallah ba ta da amfani ya ridda in mutum ya ce la ilaha illallah na aikin banza ne to ya ridda idan an ce masu faɗin la ilaha illallah wanda suke kan hanyar Allah su ne kafirai to in ana so su musulunta me za a ba su rike su zama musulmi a in dai la ilaha illallah ai shi suka faɗa sai dai yana da wata mai karfi sai dai yana da wata mai karfi mai kyau amma in dai la ilaha illallah wance wannan ita suke yi kullum ai ka ce ba ta da amfani ina za ka samu wata mai amfani mai karfi mai kyau irin taka idan sun yarda sun musulunta irin musuluncin naka da kake so ga ya mini ibadar da kake so su yi banda ibada sallah biyar sallah biyar kan dama suna ka ce ba ta da amfani sai ka kawo taka kenan mai kyau sallah mai kyau guda biyar in kuma ka kawo ka ba su bayan ka samu musu la ilaha irin taka mai karfi din mai amfani din banda wacce wanda kace ba ta da amfani ka kawo sallah biyar mai kyau mai amfani to sai ka nemo musu littafin da za su yi aiki da shi banda qur'ani qur'ani kan gida ma suna rike da shi suna aiki da shi ka ce bai da amfani saboda haka kake ganin hanyar Allah daban hanyar shedanci daban saboda haka yace wa alallahi qasdu sabilu min hajair saboda haka a kama hanya yadda ake son hanyar duniya ce kyau a zuwa mata kwalta a ji daɗin tafiya ya kamata a kama hanyar Allah a yawanta istighfari don saboda zunubi a yawanta salatin annabi don a samu mai gida a yawanta wallahi don a mutu da imani wani sakalkun zara ta kuma mina min dariyan wa tastakhriju min yadan talbasunaha وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون وأرجل الروات أن تزيد بكم وأنهارا وسبلا يمك هنيوي إري إري لعلكم تهتدون كوكا غاني هنيا زوا بيان بكاتكو hanyoyin kamar yadda na hissar suke haka na ma'ana suke haka na mu'jiza suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka yana bacci aka tashi aka ce Allah yana kiran ka zo ka tafi jan Allah a Allah kan yana tare da mutum duk inda mutum yake wani azabiri ne ko lakin la tusinna amma ana so ne a nuna masa ayoyin Allah ya tashi daga Makka ya hau dabba inda duk idan dabban ya kai can kafa da take kaiwa kamun wani lokaci kadai ya je Kudus wannan ya nuna maka wata ran za a yi mota daga nan kuma sai da ya sadu da annaba ya yi sallah da su ya gama aka sallame zai tafi sama nan ko sai aka aje buraka sai ya tafi ya tashi sama har zuwa sidratul muntaha inda jibril ya zo na ce ni dai iyakan tafiya ta ta kare ban san gaba nan ni ba na wuce nan to nan ashe wata an nuna maka za a yi jirgin sama daga kuma inda aka an gizo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rafrata an giza shi ya keta hujubai ya je inda ba komai ba kowa sai Allah yayi magana da Allah Allah ya ba shi sallah 50 din nan ta dawo sallah biyar to nan kuma shine abin da shi ransa wai an hau Apollo 11 din nan to haka abubuwan duk suke na bayyanin nan su ne na ɓoye to haka musulunci ma yake akwai islam tafiya da kafa ko a mota akwai iman tafiya da mota akwai insan tafiya a jirgin sama duk da zuwa ga ga biyan bukata ne wa alamat wa bin najmi hum yahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun Allah ya muku alamomi iri iri alamomi iri-iri na ganewa kowace hanya an mata alama wannan hanya zuwa gari kaza gashi a rubuce wannan hanya zuwa guri kaza gashi a rubuce wannan hanya za ta kai wannan wuri gashi a rubuce a rubuce a signboard ko a rubuce akan mutane kowa ya san hanyar da zai bi in ka tafi da daddare daga ɗakin ka in baka da bayan ɗaki cikin ɗakin ka waje za ka fita ka je ka gama yawon ka da dare a duhu amma Allah zai nuna maka ta inda za ka bi ka dawo haka masu jirgin sama cikin duhu za su tashi da mutane da kaya su hau sama su wuce su wuce gizagiri su wuce hadiri amma ko ta alamar da Allah zai nuna musu duk garin da za su je suna duba wannan alamar in kace sunanta kwamfuta in kace sunanta menene to alama ce da Allah ne ya sa musu ita tana daga ka ta fito a rubuce ne don kowane ilimi daga ka yake fitowa kamun a rubuta idan karamanta wa alamatin Allah ya muku alamomi iri iri na kwamfuta da sauran abubuwan abubuwan alamomi wa bin najmi ya ta duna waɗansu masu tafiya kuma alamominsu tauraro idan mutum ya shiga teku sai ka ga babu sama babu ƙasa ba gaba ba baya ko ina da ko ina ya zama ruwa a sama ruwa a ƙasa sai dai taurari kawai baka san inda ka nufa ba baka san inda ka fito ba sai da in ka sani kai hirriti ne to akwai tauraron da zaka bi shi zai nuna maka inda zaka bi a cikin teku da daddare saboda a sanin kararit ana kiran masanin wannan abu khirrit to har yanzu akwai abubuwan irin na zamani an fito da shi wanda shi ke nuna hanya kuma an fito da wani abu ma yanzu karkashin ruwa ma ake tafiya kuma akwai wata alamar da za ta nuna inda aka fito akwai inda aka zo akwai inda za a duk alamar ce za ta nuna duk Allah ne ya gwada wannan alamar duk waɗannan abubuwan da kafirai suke fitowa da shi din nan wayi ne na ilhama Allah yake sa musu tsakanin su so da shi ba su a karan kansu ne suke samu abun ba tunda Allah ya yi wahayi zuwa ga ƙudan zuma wa zai rabbuka ilan nahli janna rabbaka awhilaha saboda ka su kafiran ma ilhama ake musu su gano wasu abubuwa masu ban mamaki amma inuwar abubuwa na gaskiya ne duk abin da aka gano na, na, na duniya to inuwar wani abu ne na addini aka gano tana ake gano wa alamatin wa bin najmi hum yahtaduna matafiya cikin kogi teku da tauraro suke gane hanya matafiya cikin sahara inda ba itatuwa ba duwatsu ba hanya to su ma da tauraro suke tafiya ana kiran waɗannan mutane khararit khirrit wato lada ake biyan su sai su wuce gaba su kai mutane inda mutane za su suna nan kamar kwamfutan sanin hanya
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون هبا جماعة yanzu Allah mai halitta irin wannan tunda muka so maganganun shi ne ya yi sama shi ne ya yi ƙasa shi ne ya yi ku da ruwan mani shi ne ya yi muku dabbobin da kuke ci shi ne ya yi muku wani kayan amfani game da dabbobin shi ne ya yi muku ƙasa ya yi muku itatuwa ya muku ciyayi ya muku ganyaye shine ya muku dabbobi iri iri na laftawa da na hawa da sannu ma zai wani abin da baku sani ba shine ya muku teku saboda saukin fatauci daukan kayan nauyi shine ya muku kaza ya muku kaza ya muku kaza yanzu dan Allah wanda yayi wannan aiki ka bar bauta masa ka bauta wani abun banza yanzu wanda yayi wannan halitta ka bar bauta masa sai ka bauta wani abun banza haba abana tazakkaru me yasa ba za ku wazantu ba ya ku jama'a in ji Allah yana gaya mana وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ubangiji da kansa yake je kai ko da kun soma lissafi nimomin da Allah ya yi muku na samarwa da gaɓoɓi da amfaninsu da abubuwan rayuwa da amfaninsu da abubuwan da suke ayoyi fil afaqi fil anfusi da za ka so ma kidayawa ka yi ta yi ka yi ta yi ba za ka iya kididdigewa ba ta ina mutum zai iya kididdigewa ni'imomin Allah ba su da iyaka ba su kididdigewa da yawa kana tafiya za ka tadda mutane tayar gaba ta cire ta gudu amma mutum komai gudun sa ba zai cire ba za ka tadda mutane suna tafiya tayar baya ta cire amma komai gudun mutum kamarsa ba za ta cire ba kuma ga ta lako lako ga hannayen lakwalo kamar za su ce amma ba za su yi ba saboda aikin gwani ne wa yadda hudu ni mata Allah ya zuwa nimomin Allah yanzu in ka dauki telefon ka sa a gidanka kullum wata ka zaurara za ka biya kuɗi amma ga kunnen ka baka biyan komi kunnen ya fi telefon in ka jawo wutar lantarki a gidanka to kullum sai ka biya kuɗi amma ga rana nan baka biyan komai rana ta fi ta fi ta fi lantarki duk abubuwa da wa'in taudu ne mata lalata zuwa mu da tsakanin mu da Allah sai mu ta gode masa mu ta gode masa godiyar Allah kuma iri uku ce babbar godiyarsa ka faɗa da bakin ka kace alhamdulillah domin duk abin da mutum ya aikata in bai riga yayi magana aka ji ba in bai faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah da bakin sa ba to duk abin da aka aikata abin da ya aikata ba a karba saboda haka da farko mu ce alhamdulillah in mun faɗi alhamdulillah nan ko mu ajiye godiyar Allah a zuciyarmu abin da Allah ce mu yi mu yi abin da yace mu bari mu bari kuma ni'imomin da ya bamu din nan mu sa su wurin da yace mu sa su ya baka ido eh, ka kalli abin da zai amfane ka kada ka kalli abin da zai yake na sabon Allah ya baka kunne to ka ji abin da zai amfane ka na duniya da lahira kada ka je wani sabon Allah da shi ya baka zakari to kai amfani da shi akan abin da Allah ya yarda kar ka sabi Allah da shi ya baka ni'ima ka komo kana sabon Allah da wannan ni'ima ya baka lafiya ya baka jin daɗi ya baka abin jin daɗi sannan ka je ka sabi ka sabi Allah da shi to wannan ba godiyar ni'iman Allah bane wa in ta'udu ni'mat Allah la tuzuha inna Allah la ghafurur rahim inna Allah tani Allah ubangiji la ghafurun wallahi mai yawan gafara ne rahimun mai tausayi ne saboda haka duk abubuwan da muke yi na sabon Allah da gaɓoɓin da Allah ya bamu ne da lafiyar da Allah ya bamu ne da kuɗin da Allah ya bamu ne muke sabonsa da su saboda haka tsakanin mu da shi sai mu yi ta tuba mu yi ta istighfari dai da shi mai gafara ne mai tausayi ne ya mana gafara والله يعلم ما تسرون وما تعلنون wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu shi Allah ya alamu ya san ma tusirruna ma tulin duk abin da kuke koyowa da abin da kuke bayyana duk Allah ya san shi kuma Allah da yalwar faralansa da yalwar faralansa in kace ka tuba Allah na tuba da yake baya wasa ba a wasa da shi sai ce shi janna ya ka sannan ka sake aikata wannan abin sai ka ce Allah na tuba ce shikenan na yafe ka har sau saba'in a rana ta ba zai gaji ba kar ka yi irin na hausa da ke ni ba zai yi tuwo mu zuru ba a to za ka yi Allah rashin kunya kenan ba za ka yi tuwo mu zuru ba ka ce ka tuba mana kawai baka da ƙarfi kamar yaro ne ya tashi ya fadi ya tashi ya fadi zai fasa tashi ne ko zai fara fasa faduwan kai ta tuba dai kai ta tuba ko abin mamakin Allah da mazinaci yana zinar da zakarinsa sai wani abu ya faru je likita ya yanke zakarin da ya dawo gida zaka wurin ya warke shi Allah na tuba zan ƙara yin zina ba sai Allah ce na yi maka gafara to in zai mada zai yi amma duk da haka Allah ce ya masa gafara saboda yalwar yalwar yalwar fallar rahmarsa sai Allah daga yau zan ƙara yin zina na tuba shi ne Allah ce to na yi maka gafara saboda yalwar falalarsa subhanahu wataala saboda haka istighfari babban abu ne duk wanda ya raba ka da istighfari ya raba ka da musulunci salatin annabi wani babban abu ne wanda zai hada ka da annabi Muhammadu wanda bukatar kowa ba ta biya duniya da lafiya an hada da shi ko annabi ne mutumin duk wanda ya raba ka da salatin ya ya raba ka da musulunci balle fa la ilaha illallah wanda duk ita ake shiga musulunci ولما تؤمن النجم من يهتدون أو من يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا توفوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون da abin da kuka bayyana da abin da kuka boye Allah yana sani da shi in akwai bautar Allah da kake yi a bayyane ana ganin nan in a zahiri bautar take ba ta zuciya shi da Allah ya sani amma mutane an umurce su yi hukunci da abin da suka gani umirna an naku bi zawahir wallahi tawalla sara'ir annabi ya ce mu mutane an umurce mu mu hukunci da abin da muka gani mu bar wa Allah abin da ya huya saboda haka kenan Allah yana saye da abin da kuke koyewa yana saye da abin da kuke bayyanawa والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
na ce muku yanzu wanda yake halitta wanda ya halitta waɗannan abubuwa duk da na lissafo har ma na ce da za ku yi lissafi ku bi irin wannan lissafi ba za ku iya ƙididdigewa ba kwa haɗa shi da wanda baya halittar komi afa man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun aw in tadunna wata la tuzuna la khawra wallahu ya'lamu ma tusirruna wa tulinun walladhina taquna min dunihi la yakhluquna shay'an wa yukhlaqun waɗannan dodanni waɗanda kafirai suke bautawa su bar Allah ko su haɗa da Allah la yakhluquna shay'an ba su ikon halitta komi ko da kuda wani ya sunu zuwa bashi Allah ya san gizo gudu wato ko da an ce su yi kuda su taru duk da ranin duniya an gaya su zo su halicci kuda daya ba za su iya ba kuma in kuda ya zo ya sha nono a cikin kurewar wani mutum a tara dodannin duniya ce su zo su kwato masa nonon da kudan nan ya sha ba za su iya kwatowa ba ba ku tsali wal matsalu saboda haka ku daina bautan dodanni in an faɗi dodanni akwai dodanni irin na arna na tsafi to wannan shi ke fitar da mutum musulunci waje da musulunci kenan suna muƙabala da islam an da ake kiransu akwai dodanni wanda suke na mutane ka sa mutum a gaba ka ce duk abin da yake kai ka yarda ko da kyau ko ba kyau duk abin da ya faɗa ka yarda ko da kyau ko ba kyau to shi ya zama dodon ka kenan ya zama dago naka to shi din ma dai baya halittar guda komi komi girmansa komi hikimarsa komi karfinsa komi sarautarsa ba zai halicci guda ba la yakhluquna shay'an dodanni ba za halittar komai wa hum yakhluquna su ma halittar su ake yi su ma halittar su ake yi balle abin mamaki mutanen da suke bauta musu su ne suke sassako su sai ka je ka sari itace ka sassaka dodo ka zo ka kafa ka bauta masa a ya fi ka ido ka fi shi ido ka fi shi kunne ka fi shi ji ka fi shi gani ka fi shi zawaye masu tafiya ka fi shi hannaye masu aiki amma wai shine Allahnka لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء أي ما ري ما باسو دشي غار كوما كنا دري ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آلام يسمعون بها غازو da kafafu a suna tsaye amma su yi tafiya mai mugani amma ko kuna tafiya ga su da hannaye to su yi aiki wani mugani amma ai kuna aiki ga su da ido su ga wani abu mu gani amma ai kuna gani yadda gobara ta san madodo ba zai gudu ba yana kallo yana tsaye sai gobara ta ta kona shi kakun ne ba sa ji da shi amma ku kuna da shi ai ku kun fi dodo ma dan me kuke bautawa dodo amwatun ghayru ahya wa ma yashkuruna ayyana yuqasun su dodanni ba su san ma duniya ba balle su san lahira ba san tashin kiyama ba ku ne ake maganan tashin kiyama da ku saboda haka ku tsaya ku yi aiki na gaskiya na bin Allah na bin addinin Allah ku tabbatar akwai tashin kiyama don za a yi sakamako bayan tashin kiyama إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون Ubangiji yana gaya mana yace da sama da ƙasa da komi da komi Ubangiji ɗaya ne ya halicci waɗannan abubuwa shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya ko duk annabawa da aka aiko da su suna tabbatar da kaɗaituwan Allah ne shi Allah shi kaɗai ake bauta ba a haɗa shi da komai shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yi komai shi ya yi kowa ba shi da ɗa ba shi da abokin tarayya shi ɗaya ne lahu kuma lahu wahid fallazina la yu'minuna bil akhirati Allah yana gaya wa annabi yana gaya mana kun san abin da yasa wasu mutane suka yi suka yin imani da lahira abun a zuciyarsu yake qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun munkiranci ne yake cikin zuciyarsu ta ban yadda ba kuma da girman kai ciwo guda biyu ne munkiranci a zuciya ban yadda ba da kuma girman kai wato in ya yarda din nan zai koma karkashin wani to saboda haka bai yarda ba girman kai din nan shine farkon abin da shaitan ya fara samu da yace ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin to girman kai din nan shine shaitan ya fara kafircewa da shi a gaban Allah to kullun kafirci baya samuwa sai an hada shi da girman kai girman kai rena mutane da aka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi hadisin cewa duk mutumin da yake da girman kai ko kaman kwayar zarra a zuciyarsa in ba cire masa ba zai shiga aljanna ba sai an cire sai wani sahabi ce ya rasulullah mutum yakan so yana da riga mai kyau yana da takalmi mai kyau yana da abubuwa masu kyau wannan fa ita a'a ai girman kai ba riga mai kyau ko ko takalmi mai kyau ko abubuwa masu kyau ne ba a'a wato batsarul haqqi wa ghamsun nasi shine girman kai ka ki gaskiya kiriki sannan ka rena mutane shine girman kai ka ki gaskiya kiriki ga ta kiriki sannan ka rena mutane shi abinda iblis ya fara samu din ai ya rena adamu ne kuma ga gaskiya kiriki Allah ce kai sujada shi Allah kan yace kai sujada ko ashadda ne kai mana ba shi ake wa ibada ba amma kace ka rena wanda aka ce masa sujadan nan to kullun girman kai yana tawowa ne daga kin gaskiya da rena mutane saboda haka ne girman kai haka yake kin gaskiya da rena mutane to girman kai kuwa innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala tula har ina za ka je ya kai mai girman kai an san farkonka an san karshenka an san tsakiyarka farkonka ruwan maniyin nan da ake zubarwa a bayan daki karshenka mushe mai wari wanda ake kaiwa bayan daki abun ne tsakanin ruwan maniyin da gawar kashi da fitsari a kunshi a cikinka to me za ka nuna mutane ka tafi kamar mutane mana ka zama mutum kamar mutane mana wata rana ce wani mutum ya je ya yi gaisuwa wajen wani basaraki a zamanin da to sai ya ce wa basarakin ai kashi lafiya tsakanin ruwan maniyin da gawar kashi da fitsari a kunshi a cikinka to me za ka nuna mutane ka tafi kamar mutane mana ka zama mutum kamar mutane mana wata rana ce wani mutum ya je ya yi gaisuwa wajen wani basaraki a zamanin da to sai ya ce wa basarakin ai kashi lafiya sai fada suka tashi suka ci mutuncin mutum ya kawo rashin kunya wajen malam eh to kar ai kashi sai ya tafi sai kashi ya kimtowa a gindin sarki aka yi ta yi aka yi ta yi ciki ya kumbura ya koshi ba wurin fita aka yi ta yi aka yi ta yi ba a samu kashi ba sai sarki da fada suka tunani ah kai ko mutumin nan ne da yake aika shi lafiya aka buge shi yake to a yona kar aika shi din ko da gari a nemo shi aka nemo shi yazo da yazo sai aka gaya masa ga abin da ya faru ta ai ban iya komi ba ni da nan addu'a ne yace aika shi lafiya da yace ba a zo nace kar aika shi to Allah in abin da in akwai abin da ka iya kai sai aka yi lada da shi aka bashi ladan hannu sai ta kawo toka aka kawo toka aka shafa wa cikin sarki da aka shafa masa ya dauki takalmi ya bugi ciki ce kai kashi sai sarki ya kashi to kai kenan girman kan mai zaka nuna mutane farkon ka mani karshen ka bushe tsakiyar ka kashi da tsari ka tafi daidai da mutane mana inna hu la yuhibbu mustakbirin Allah bai son masu girman kai kaji dai yadda yi wa shedan ya tsitsine masa ya la'ance shi ya kore shi saboda girman kai to mutane su nisanci girman kai amma tun hau a ya o ma shi kuma ayyanin ƙasu ilahukum huwa ilahun wahid fallazina la yu'minu bil akhirati waɗannan wanda suka kiyin imani da Allah da ranar lahira qulubuhum munkiratun zuciyoyinsu ne suke inkari suke musu basu yadda ba wa mustakbiruna suna girman kai wai in sun bi Muhammadu ai sun kaskace kenan laula nuzila hadha alquran ala rajulin min qaryatini azim ta abin da yana da girma me yasa ba za a zai babban mutum ba ko a makka nan ko a da'if a aiko wajensa amma sai muhammadu marayan gidan abu talib ture na manya shine yake kawo girman kai girman kai jawo kafirci Allah kiyaye لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين حقيقة gaskiya ne Allah yana sane da abin da suke koyewa wanda ba sa bayyanawa ya san abin da suke bayyanawa komi suka faɗa da komi suka koye duk Allah yana sane da shi Allah dai ya riga ya- ya faɗa mana la yuhibbul mustakbirin baya son masu girman kai zai ma- ma'ana in hanci Allah baya son mutum to sifar wannan ce baya so sifar wannan da mutumin ya ita ce baya so kuma abubuwa ne in an ce Allah yana son masu kaza yuhibbul musinina la yuhibbul mustakbirina la yuhibbul kafirina to duk wannan sifofi ne wanda karshen su halal ne wajen Allah amma farkon su ba halal bane wato Allah baya son mutum mai kama kaza ma'anansa in baka son mutum baka son ka ganshi ko baka son ya samu kowane alheri in baka son sa ko kana son kowane sharri ya same shi ma'anan kiyayya kenan baka son mutum baka so ka ganshi baka son ya samu kowane alheri kuma kana son kowane sharri ya same shi in dai haka ne sifan kiyayya to wannan ya koru ga Allah Allah ba ruwa da cewa ya ki mutum baya so ya ganshi yana yana ganin sa yana bashi abinci yana bashi jin daɗi a amanan sa na ƙarshen ne zai yi masa zai- wata ran zai masa duk abin da baya so kuma duk abin da yake so ba zai masa ba wata ran ran da zai kama shi to shine ma'anan baya so din in ko yana so Allah yana son mutane yuhibbul mu'minina yuhibbul muttaqina yuhibbul muhsinina Allah yana son masu tsoron Allah yana son mutanen kirki yana son masu kyautawa ma'anansa in kana son mutum to baka jin daɗi sai ka samu ganinsa domin zaka ga zuciyarka ta yi ta zafi sai ka gan shi kamar yadda zuciyarka take zafi wancan ko baka so ka gan shi wanda kake son kuma zuciyarka ta yi ta zafi sai ka gan shi sai kai masa duk abin da yake so kuma sai ka raba shi duk abin da baya so to yana ka soyayya take farkon ta ya koru ga Allah amma karshen ta halal ne ga Allah karshen ta duk wanda Allah yake so duk abin da yake so Allah zai masa duk abin da baya so Allah ba zai masa ba a lahira shine ma'anar Allah yana son sa shi ko wanda Allah baya son duk abin da yake so Allah ba zai masa ba a lahira duk abin da baya so sai Allah ya masa a lahira shine ma'anar la yuhibbu ko yuhibbu وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين to yanzu ya shiga mana bayanin wa alallahi qasdus sabil wa minha ja'ir ba da hanya madaidaiciya zuwa ga aljanna zuwa ga Allah Allah ne yake bayarwa kuma batar da mutum ya karkace ya bar hanya je ya bata wannan ma Allah ne yake yi a ganin damansa to yanzu zai sifanta mana yaya hanyar batattu take me suke kullewa a zuciyarsu me suke aikata me suke faɗa to zai gaya mana wasu mutanen kirkin yaya suke me suke cewa inna wa zaqila ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin in an tambaye su ne Allah ya saukar wa Muhammadu su ce da Allah maganin banza ne maganin banza ne hira kawai irin mutan da asatiru lawwali nattataba ha fayyatun li alai bukratan wa asila wala su maganin ne kawai na hira ne mutanen banza na kan ƙarya ya- ya har hada yasa aka rubuta masa to abin da suke faɗi kenan to duk wanda za a ambata masa maganin addini ce maganin banza to ya bi han sahun waɗancan yana cikin mummunan hanyar kenan inda an ambata maka magana ne na ajiye ta maganan banza to idan an ce wai kai yadda Allah ya ce to na yadda Allah ya ce ina zan ga Allah ya gaya mini in ba malami ba wai komai kai yadda Allah ya ce to wai kai yadda Allah ya ce Allah ne zai gaya masa koko malami to malami ya gaya mini kai ma malamin ka ya gaya maka kai ka rike yadda malamin ka ya gaya maka ma haka Allah ya ce ni ma rike yadda malamin haka Allah ya ce tunda Allah ba zai magana da mu ba to saboda haka ƙaryatawa da girman kai kullum shine kafirci wani yau mazilil mukazzibina wa zaki lahum ma ga anzala rabbukum in aka tambaye su me aka menene ubangijin ku ya saukar kalu sukan arja sadi lawari maganin banza
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ليعملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون sukan faɗi maganganun banza ne su ce abin da Allah ya saukar shi ne wai abin banza maganganun banza maganganun hira a saɗi lawali na sai shi'iru ko ce hi sihiru ko ce kahanatu suna yin haka ne suna zuga mutane kan abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su sun bata suna badda mutane suna yin haka don me liyamilu awzarun yawmal qiyamati don su dauki nauyin zunubin su da kansu ranar lahira wa min awzaril ladina yudilluna bi ghairi ilmi kuma su dauki wani zunubi na mutanen da suke batarwa duk wanda ya ɓadda wani misalin mutum ya ɗauki alkawari zai bauta wa Allah tsakaninsa da Allah a gaban malami daga cikin wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki alkawari zai istighfari kullun sau kaza salati kullun sau kaza la ilaha kullun sau kaza sai wani ce maganar banza ne rabu da shi shikenan a zaɗi lawali ne kenan sai ka bari to ka ɗauki alhaki raba wannan bawan Allah da annabi raba wannan bawan Allah da Allah ka ɗauki alhaki kuma in ya je ya bar wannan shi ma ya ya barbare ya yi masa haka za ka ɗauki laifinsa da laifinka duka hada liyamilu auzarun yawmal qiyamah kamilatan cikakke yawmal qiyamah to min auzarin ladina yudilluna min ghairi ilmi ko duk mutanen da suka batar da su saboda sun yi amfani da jahilcin su banda an yi amfani da jahilcin mutum ba zai ga musulmi istighfari ba kin yadda a ce salatin ne ba kin yadda la ilaha ba kin yadda wai saboda an shigar da sunan wani malami sunansa kaza shi yasa abu ya baci shigar da sunan malami kaza shi yasa abin ya baci istighfari ya baci salatul nabi ya baci la ilaha ta baci saboda an shigar da sunan wani malami to kaga wannan duka asadir lawali ne kenan an sunci asadir lawali ne yamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudilluna bi ghairi ilmin za su dauki wani nauyi kuma daga cikin zunuban mutanen da suka batar domin idan sun badda mutane ta hanyar da suka badda su za su samu zunubi ta wata hanya ta su kuma za su samu zunubi to su za su samu za su ɗauki zunubin su gaba ɗaya na wannan hanyar da na wata hanya duka amma waɗanda suka koya wa sharrin to sai sun yi sharrin ta hanyar da aka koya musu ne za su samu kamar su amma sauran zunubin da suka yi yana kansu su macan saboda haka aka kawo min wa min auzari za su ɗauki zunubin su cikakke kuma za su ɗauki wani daga cikin zunubin mutanen da suka koya musu sharri ala ta ma yanzu amma ko abin da suka ɗauka na kayan nauyi na lahira ana sa ya muni ya muni kwai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kira mutane zuwa ga wani kira kira na alheri suka amsa masa to duk abin da suka aikata na alheri Allah zai ɗiba masa misalin kai kira a zuwa istighfari a zuwa salatu annabi a zuwa la ilaha illallah ibiyya wa iyaye hada kai da musulmi kai kira an yarda da wannan kula da sallah kada ai wasa da ita an yarda da wannan wani kuma ya faɗi wani abu haka ba sadi lawani a rabu da wannan a sadi lawani ne to duk wanda ya kira zuwa ga alheri duk alherin da aka aikata za a ɗiba masa kamisho ko za a rage wancan mutumin wanda ya aikata ba kuma duk wanda ya kira zuwa ga sharri duk sharrin da aka aikata za a ɗiba wanda ya koyar da sharri kuma shi wanda ya yi sharrin ba za a rage masa nasa ba har zuwa ranar lahira har ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kisan kai har yau din nan duk wani ya kisan kai sai an ɗiba dan adam na farko wanda ya fara yin kisan kai rabansa don shi ya koya mutane saboda haka mutane su koya mutane abin kirki su ta abin kirki maimakon su koya mutane sharri su ta sharri suna son mummunan sakamako قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتيهم العذاب من حيث لا يشعرون mutanen makka su ta maka makirci dai su ta yi dai ai waɗanda suka riga su sun riga su wa kad makaru makaran wa inda la makru wa in kana hum litazula min aljibal wanda suka riga su sun yi makirci fiye da wannan kai duk abin da za su yi maka ba zai wuce shekara goma sha sha biyar ba ko ko sha hudu da watanni daga baya za ka karya su amma annabi nuhu an masa makirci na shekara dubu ba hamsin saboda haka annabi hudu an masa annabi salih an masa annabi shaibu an masa annabi musa an masa ba wani annabin da ba a masa wannan mugun abu ba cewa abin da kake faɗa ƙarya ne ba mu yadda ba abin da baka isa ba amma na khairun min hadha al-yawmahi ba baka isa ba kai din nan baka isa ba baka isa ba to an yi makircin an yi makircin daga ƙarshe ya aka yi sai Allah ya ciccibi gidajensu ya kibar da su kasa ta koma sama sama ta koma kasa fa sallahu yana min qawaid daga kasa aka ciccibo fakar ali mustaqbil zogi sai rufi ya zo ya fadi a kansu fa ta mu azabu min zalashuru sai azaba ta zo musu ta inda ba su sani ba aka yi ta jefo musu azaba bayan an kifar da garin su an kifar da makircin su ثم يوم القيامة يخزيهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين wai bata kare nan ba azabar da za a yi musu a duniya kifar da garin su a ta zuba musu azaba ko a yi musu ihu ko a sako musu wuta duk wannan bata kare ba za a je lahira a shirya sabuwar azaba wadda ta wannan muni fa yawma zilla azaba azabu adu azaba mai muni Allah zai kunyata su ranar tashin kiyama ai ta nuna su a filin kiyama ai ta nuna su a filin kiyama ana ganin su ga waɗanda suka kayyata Allah ga waɗanda suka kayyata annabi ga waɗanda suka kayyata annabawa ana faɗin laifukan su a kunyata su gaban jama'a a lahira sun mai malkiya ce ku zihim wa yaqulu aina shuraka'i alladhina kuntum tushaquna fihim sai a sa su a gaba bayan an kunyata su a fili sai a sa su a gaba to ina da wadannin naku ina da wadannin naku wanda kuke saba mini kuke kuna bauta musu ina suke su zo su ita daga azaba ga wuta asirun haza amantum la tufsirun islaha fa wala tazuru ga wuta a gaban ku ku kira da wadannin ku su zo su hana ku shiga wannan wutar ko ita wutar ma sihiri ne ko wutar ma bokancin ne ko wutar ma maganan banza ne ga ta dai ku shiga ثم يوم القيامة كذبهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم a lokacin da ake haka da kafirai idan mu sun gani sai su kai yau fa kafirai sun gamu da Allah yau fa kafirai sun gamu da Allah qala lil utul lima innal khayra yawma wasu ala kafirin yau kam akwai abin da yake faruwa tsakanin Allah da kafirai ga yana kunyata su ya shirya musu mummunan tanadi gashi nan to a lokacin mu'mina Allah sa da mu ana cikin inuwa tabatu yadhilluhum Allah wa la zilla illa zilluh wadansu suna cikin inuwa Allah sa da mu wadansu ko suna ranan da amma suna sauraron shiga aljanna amma wuta tana raruma kamar za ta kwata da ƙarfi tsakanin da kafirai ana kunyata kafirai sai mu yasa ce in yau fa an gamu yau fa sun gamu da abin da suke karyata wannan yau fa sun gamu da abin da suke karyata wannan wa yaqulu ya shaka qala ya utul ima innal khizya al yawma wa su'a arkihim yau kan da kunyata da mugun abu ya tabbata wa kafirai abin da suke karyata tun daga duniya suna ce asadi lawalin inna الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون ai daga ranar da za a shiga lahiran ne abin zai fara tun ba shiga lahiran ba Allah zai turo mala'iku ya sa musu mummunan kama da kulakai su zo fitar da mugun mutum walau tare idin zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basidu wadi akhriju anfusakum kuma bazuru fito da ranka ka bamu ko ko fitar da mu amfani da karfin fitar ina ya ta ba ya ta wahala ya in ya same ka ya rike ka ya rarume ka in ya samu wani wuri ya doka da karfi wai zai tsira yana gani abin da yake gani yana ce wallahi ba ni ba kafiri bane wallahi ni ba kafiri bane wallahi na sallama wa Allah wallahi na sallama wa Allah fa alka wassalama abin da ake nema yayi a duniya a cikin kwanciyar hankali ga shi yanzu zai tafi lahira yana nema yayi din ba yadda ba idan sun gama laiku ka tausaya wa malakar zalimi an kun kun riga sun zalunci kansu ne sun yi zafi ko ko sun yi zalunci ne fa ga ustaran wa kunna na warbi su sun sallama yau kan babu sarki sai Allah ba abin bauta sai Allah sun yadda sun gani a mai da su duniya Allah ce walai yukhira Allah nafsan idza jaa ajaluha ai ko minti ɗaya ba za a kara ba minti ɗaya ba karawa a ba da tsoro kamar yadda in an dauke bin duka za a dauke za a dauki yaro yake na tuba na tuba zan sake ma na tuba na tuba haka za su yi ta yi malaiku malaiku suna amfani da karfi suna dukan su tun ba a mutu ba sannan a mutu da wannan hanya a je kabari a tadda wannan irin duka kuma a samu azaba uzu billahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam القبر أول منزل من منازل الآخرة وإذا كان خيرا فما بعده خير منه وإذا كان شرا فما بعده شر منه in ko an shiga kabari to an so mu zuwa kofar da'ira kenan wato sai a a buɗo wata hanya ta wuta Allah kiyaye a hada da a hada cikin kabari amma ba za shiga wutar ba amma za a buɗo hanyar wuta a hada da kabari zai dinga shan wahala har ran tashin kiyama a dauke shi bayan azabobin hisabi a jewa cikin wutar a'udhu billahi saboda haka mutane a kiyaye tun ana da sauran rai a kiyaye tun ana da sauran rai tun kilo bata jawo gowa الذين تزعمون هكذا ظالمي انفسهم فارقوا السلام rannan kam sun sallama wa Allah suna ce ma kunna na'malu bi su wallahi ba za mu kara aikata mugun aiki ba mu ba aikata mugun aiki ba wallahi rabbina ma kunna mushrikina wallahi rabbina ma kunna mushrikina mu ba kafirai bane ba mu tsari ba ina sai malaiku su ta dukan su farko sallama ma kunna na'malu bi su bai sai ake karya kuke kunyi duk abin lokaci ku bari mun kunyi kunyi ma kunna na rufi bane inna la alimu bima kuntum ta'maluna ai Allah yana sani da abin da kuke aikatawa me za ku koye wa Allah ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين fadkhulu abwaab jahannama khalidina fiha falabisa mathal mutakabbirin ba sauran magana sai kawai ga kofofi an bude muku ku shiga za ku shiga cikin jahannama ne kuma za ku dawo a cikin yaraba da auzu billahi falabisa mathal mutakabbirin jahannama a cikin jahannama ita ce makomar mutum kai wannan mutum ya samu mugun makoma ya samu mugun mazauni jahannama ita ce wurin zaman mutum ai ko rana ɗaya ne ko sakan ɗaya ne ai ya sha wahala balle har abada فلبيث وزن متكبرين ادخلوا ابواب جهنم كشيغا cikin kofofin jahannama khalidin kuna masu da huma fiha falabisa masal mutakabbirin Allah ce falabisa wallahi masal mutakabbirin wurin zaman masu girman kai wanda shi girman kai din shi ya jawo shedan kafirci shedan koyi koya mutane wannan girman kai ya jawo musu kafirci ba su yadda su sallamawa malaman Allah da annabi ba sai dai malaman son zuciya ko ko son zuciyar da kanta to wal falabisa masal mutakabbirina masal mutakabbirina mazaunin masu girman kai yayi muni tun da yake jahannama ne Allah kiyaye وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين آتنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة الله واتو kaji makomar wanda suka ɗauki hanyar kaucewa hanyar Allah ke minha ja'ir kaji halinsu kaji abin da suke faɗa kaji abin da ke kunshi a zuciyarsu kuma kaji yadda za a yi da su wajen mutuwa kaji yadda za a yi da su cikin kabari kaji yadda za a duka filin kiyama kaji makoma su wuta ne har abada to bari ka ji kasdu sabili kuma wanda suka dauki hanya madaidaiciya dariƙa kenan ko hanyar gaskiya su kuma wakila lil ladina taqaw idan aka cewa kamar yadda aka ce waɗannan ma za an zala rabbukum suka ce a tadi da wani abin banza ne maganin banza ne to su kuma suka ce wakila lil ladina taqaw ma za an zala rabbukum qalu khaira me Allah ya saukar ومنذ النبي صلى الله عليه وسلم سكت alheri alheri alqur'ani wayi kullum wayi kullum alheri alheri ashe su mutanen alheri ne saboda haka suka yadda alheri alheri ne suka ce alheri ne ba su yi wancan sun sun ci azadi da lawali ba qalu khaira lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana duk wanda zai kyauta a nan duniya suka kyauta tsakaninsu da Allah suka kadaita shi suka bauta masa suka kyauta tsakaninsu da bayin Allah suka yi musu alheri suka nisanci musu sharri suka suka ba kowa haƙƙinsa shine alheri din to sun kyauta kenan da ƙarshe ko sun zubar da komai sun koma ga Allah kamar suna ganin sa al-isan an tabu Allah ka annaka tara babu al-isan yana da yawa ka kyauta tsakaninka da Allah ka kadaita shi ka bada farillansa ka nisanci haramunsa ka kyauta suna kyautawa bayin Allah kowa ka bashi haƙƙinsa ga gurin yadda Allah ya bashi kar ka cuci mutane tsakaninka da bayin Allah tsakaninka da Allah Allahu akbar farkon sallah tsakaninka da bayin Allah assalamu alaikum karshen sallah to ka zama mutumin keke kenan to in ka yi haka za ka ga alheri a duniya ba za a ɗauki garin ku a cicci ba a kiwa ku a zuba muku wuta ba a nan duniya kuma za a je lahira mala'iku su suna baka tsoro wurin mutuwa ba a'a innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأن أربك الله بتم تم شيء أجل الذين آتنوا في هذه الدنيا حسنة حسنة كان زمن لا شيء أن الدنيا يا تبت للذين آتنوا كون تكيو تذكاري سدى الله ولدار الآخرة خير الغير إن ذا سامو الآخرة a gidan lahira ya fi abin da zai gani a duniya ba sun amsa sun ce me Allah sai suka ce alheri ne ba to sun dinga kokarin alheri matukan da yake mutanen alheri ne suna aikata alheri tsakanin su da Allah suna aikata alheri tsakanin su da bayin Allah to za su ga alheri a duniya za su ga alheri mai mafi yawa a lahira Allah ba mu alheri mai yawa a lahira duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar akwai tambaya babu ba tambaya ko wani daru lafiya ta khair gidan lahira shi ya fi alheri alherin da za a samu a duniya sakamakon bauta wa Allah da kyauta wa mutane alherin da za a samu wannan alherin da za a samu a gidan lahira ya fi wannan domin gidan duniya komai jin daɗin ka za a gauraya maka ji da tsoro da bakin ciki komai daɗin da ke da duniya dole a gauraya maka ji da tsoro da bakin ciki amma ban da daɗin lahira daɗin lahira la khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro ba bakin ciki wa da la ta khair ba tsufa ba rashin lafiya ba jin tsoron wani abu wa da la ta khair wa la nima darul muttaqin kaga wancan wa la bi masal mutakabbirin nan ko wa la nima darul muttaqin wato makoma na masu tsoron Allah gidan masu tsoron Allah madalla gidan masu tsoron Allah gidan lahira gidan aljanna gidan da goma Allah ya sa mu ciki da fara lasa ne ya tambaya tambaya ita ce wai shin ya hadarta zai ya auri mace ta cikin shirye ta haihu kuma ta zo gidan ta zauna da ɗanina
mace ce aka ce ta yi cikin shege ta aife shi ko daga baya sai wani ya ganta yana so ya aure ta to ai babu damuwa in dai ta tuba daga zinan tun daga wancan karo ta tuba ai sai ya aure ta in bata tuba wani akwai magana domin Allah ya haramta mumini ya aure mai zina ya hana mumini kada ya aure mai zina musulmi haka sallah zai aure mai zina amma mumini ba zai aura ba wa hurma zalika al mu'minin tambaya ta ce wai shin da kasan bakwai da kasan bakwai duk ɗaya ne
a saman bakwai saman bakwai ne kasan bakwai kuma kasan bakwai ne wayannan suna sama wannan suna kasa saman bakwai saman bakwai suna sama kasan bakwai kasan bakwai suna kasa da saman da sammai
wannan na wajen sallar da ake guda ɗaya ne wannan ne guda ɗaya ne na wajen sallar da ake yi guda ɗaya ne a daidai ake guda ɗaya ke wajen sallar da ake yi a guda ɗaya ke so a ba guda da ake so ba duk abin da Allah ya bada umarni a yi shi a yi shi amma akwai abubuwa da aka ɓoye Allah yana da sunaye da yawa amma yana su ismul azam ya ɓoye shi a cikin yawan sunayensa Allah da lokacin karɓan addu'a ya ɓoye lokacin a cikin sauran lokacin don kar a zubar da lokacin duka a jira wancan lokaci kuma Allah yana da sallar da ya fi karɓa ita ce as-salatu wusta to ya ɓoye ta cikin salloli biyar domin kada a wulakanta sauran salloli guda hudu a jiran wata ita kadai ya ɓoye wali a cikin muminai don saboda kada a wulakanta da sauran muminai alhamdulillah Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ta haka su mu da alheri masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu da bukatun su abinda suke nema a wurin Allah Allah ya ba su abinda suke zuwa Allah ya kiyaye su Allah ba mu duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mu addinin mu da imanin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mu na kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد بن فاتح لما امرك وخالد لما سبق ناصر الحكم لك ولا دين لا صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله